الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
ala rama Allah ya saka da alkhairi ka tuna musu sun ce wai sai gari ya waye Yan uwana masu albarka ranar juma'a asabar lahadi wadda za a gabatar a garin Bauchi sa'annan ranar bakwai ga watan biyu kai mu zuwa ga shugaban wannan ƙungiya a matakin jihar Bauchi shehin malami limamin masallacin Umar bin Khattab, Profesa Zubairu Abubakar Majaki. Tare da shi akwai alaramma Ahmad Aliyu daga Azare. Alaramma Ahmad Aliyu daga Azare Bismillah. ya shugaba jama'a suna cewa sai gari ya waye. irin karatuttukan nan na da baya da ake awa guda ana yi yanzu a yi awa biyu sai mu gayyato malam gwani shi ma daga azare ya ƙara awa biyu daga nan ko gari bai waye ba ya yi kusa ana rama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka manya-manyan bakinmu da manya-manyan malamai da limamai da manyan mutanen da suka taru a wannan wa'azi da yan uwana yan agaji da masu midiya da jami'an tsaro wanda yana kyautata zaton duk 'yan sandan da suka zo nan 'yan izala da sauran masu ayyukan agaji daban-daban da sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu garin ita a wannan rana domin mu gabatar da wa'azi karkashin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna ta jihar Bauchi gaba daya izalan da take kira a bisa littafin Allah da kuma hadisan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma bin fassarar malamai na kwarai waɗanda suke magabata. Izalan da idan aka zo kiran sallah a waɗannan salloli guda biyar ana yin kiran sallah ɗaya-ɗaya ne in ban da sallan asuba. sallan asuba ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana mata kiran sallah guda biyu ne kiran sallah na farko ana yi ne a lokacin da alfajirul kazib ya bayyana alfijir din da ba na gaskiya ba wanda manzo Allah ya ce idan an yi wannan kiran sallah to fakulu wa sharabu ku ci ku sha a lokacin azumi kuma Bilal babban sahabin annabi radiyallahu an shi yake wannan kiran sallah ta farko a zamanin annabi a sallan asuba sannan wanda yake kiran sallah ta biyu a zamanin annabi a birnin madina shine abdullahi bin ummi maktumin wanda aka ce shi makafo ne a cikin hadisin ma aka ce hatta yunadi ibn ummi maktumin فإنه أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت wato sai gari ya yi kusan wayewa sai an ce masa kaman gari zai waye ka yi kiran sallah sannan ya tafi ya kiran sallah a lokacin kuma haramun ne ga mai azumi ya ci ko ya sha lallai izalan da take goyon bayan cewa kiran sallan juma'a ya dawo guda ɗaya domin saboda kiran sallah ta biyu Usman ibn Affan radiyallahu anhu shi ya kirkiro a zamaninsa duk da kasancewa a zamanin Annabi ba yi ba a zamanin Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu anhu ba yi ba sannan a zamanin Umar ibn al-Khattab ba yi ba sai da aka zo zamanin Usman bin Affan radiyallahu an mutane sun yi yawa idan liman ya hau kan mimbari aka yi kiran sallah ta biyu to yakan kasance waɗanda suke samun sallar juma'a ba su da yawa yasa Usman bin Affan radiyallahu an yake aje gidansa da yake dab da kasuwan birnin Madina saboda a lokacin a birnin Madina ranan Juma'a ranan cin kasuwa ce kamar yadda yake nima ƙauyen mu kafin madaki ranan Juma'a ake cin kasuwa saboda haka ko a gidan aljanna ne ma ranan Juma'a ranan cin kasuwa ne kamar yadda hadisin Imam Muslim ya tabbatar Usman bin Affan radiyallahu an yace ayi kiran sallah ta farko domin saboda mutane su ainihin kintsa masu zuwa wanka su je su yi masu yin alola su yi domin su zo masallaci kafin a yi kiran sallah ta biyu a ranar juma'a domin su samu sallah tunda ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fa'u ila dhikrillahi wa dharul bay' ya ku waɗanda kai imani idan aka yi kiran sallah ranar juma'a to lalle ku yi gaggawa ko ku zarce zuwa ga ainihin ambaton Allah hudu ba da sallah kenan wa zarul bai'a ku ba saye da sayarwa da duk abin da yake da alaka da saye da sayarwa ku bari domin ku halarci sallah sannan kuma wannan izala tamu ita ce wannan aka je ta da ikama ana kakkamati salati sau biyu Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala al falah kada kamati salatu kada kamati salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah saboda abin da ya fi inganta kenan a cikin hadisan annabi sannan wani izala ta mu ta yadda da samfurin kiran sallah guda biyu na farko ko dai a ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan a yi shiru a sake maimaitawa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah a hankali sannan kuma sai a daga murya ko kuma a yi kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah sannan wajen hayya ala sala da hayya ala fala domin izalanmu ba ta yadda da hayya ala an ɗauke shi ba a fito da shi fili kowa ya je sannan kuma daɗin daɗawa lalle izalar mu ta yadda kuma ta amince da idan aka zo sallah bayan an yi kabbaran harama akwai du'a'ul istifta kamar yadda ya tabbata a hadisin Abu Huraira Allah shi kare ya dare shi akwai samfur na ainihin afkar iri daban-daban sannan sai karatun fatiha sai karatun sura a bayyane ko a ɓoye sannan kuma sai a yi ainihin lokacin da aka yi kabbaran harama aka sauke hannu izalan mu ta yadda da ainihin kabdu ko wadau ba mutum ya sake hannunsa kamar yadda yake sake babbar rigarsa ba abin da ya tabbata a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine alqabdu aw alwadu a dora hannun dama bisa haguna akan kirje sannan kuma a wannan layi babban alaran ma izalan ta yadda da idan aka zo sallama daga sallah ya tabbata assalamu alaikum guda ɗaya rak kuma ya tabbata assalamu alaikum wa rahmatullah a ɓangaren dama assalamu alaikum wa rahmatullah a ɓangaren haguna wannan sai da aka samu hadisai ɗaiɗai har ishirin da wani abu waɗanda suka ruwaito tabbacin haka daga sallaman manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma izalar mu ta yadda ta kuma amince kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi a yi sallama guda biyu sabanin wannan mutum ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ma ya tabbata a cikin hadisan annabi sannan kuma daɗin daɗawa ya tabbata kamar yadda wasu daga cikin limamanmu na izala suke yi assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum. Waɗannan sallamomi da ake yi a cikin sallah izalan mu ta yadda da su, amma sallaman da za a yi assalamu alaikum a gefen dama assalamu alaikum a gefen haguna in kana biha ahadun assalamu alaikum guda uku kenan waɗannan ba su tabbata ba a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ya koyan uwana mutanen itas da kewaye wannan kaɗan ne daga cikin abinda wannan ƙungiya ta izala take kira a kai bin ƙur'anin Allah da sunnan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa fassarar magabata da na so na yi bayani dangane da ayoyin nan guda uku ne ko guda hudu waɗanda suke magana akan azumin wata ramalana amma kuma saboda mun ɗauki lokaci akwai waɗanda suka fito daga toro ko tafafalewa wanda suna da nisa ya kamata a ce wato alan ba da dama kuma ga waje akwai sanyi ko da yake kun yi alkawari sai gari ya waye eh to amma za mu dubi uzurorin waɗansu ba lalle ne mu bi na sai ‘yan gari sai gari ya waye ba. Domin idan muka bi na waɗanda suke cewa sai gari ya waye, to yana tabbatar muku ba yi sa'a ba sallan asuba ma sai mun rasa. Saboda haka ya koyan uwa, lalle mun yi farin ciki kwarai da gaske da yadda aka karɓe mu a wannan ƙaramar hukuma ta itas galau. a wannan gari na ita wajen gabatar da wannan wa'azi namu na jiha kuma kamar yadda shugabanni na karamar kuma namu na izala suka yi bayani akwai waɗansu mutane da suka ba da gudumawa na musamman wanda ya kamata a ce an ambace su an musu godiya na farko shugaban karamar hukuma chairperson ta karamar hukuma wato honorable hajara jibrin gidado wanda ta taimaka kwarai da gaske ba mamaki ba domin taimaka wanda ta yi ta karamar hukuma ba da mai yiwa za a ji jiki ko za mu koma da yunwa ma shugabar karamar hukuma duk da kasancewa mace ce amma ta yi kokari ta yi ba zata ta yi abin da ba yi tsammanin za ta yi ba muna addu'a Allah ya saka mata da alheri sana akwai ɗan majalisan tarayya wanda yake wakiltan itas gaɗau da jama'a ne da kuma ina ne waɗannan lokal gaman guda biyu ko guda uku eh shi ne honorable bala kashuri shi ma ya taimaka wa ainihin izala saboda gudanar da wannan wawazi kanan mutum na uku shine santurakin gadau santurakin katabun honorable Sulaiman gadau shi ma ya taimaka muna addu'a Allah ya saka masa da alheri sana alhaji bala uba ita md gky company limited shi ma ya agaza dama an ce mun dan agaji ne ko ya cire kayan agajin ne ko har yanzu yana sa kayan agajin Hima Allah ya saka masa da alheri, sannan kuma Honorable Alhaji Usman Adamu Sufi, kamar yadda Honorable Wadaji ya zo da sakonsa, shi ma ya taimaka Allah ya saka musu da alheri, da duk sauran waɗanda suka taimaka. Dama annabi ya riga ya faɗa, Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. duk wanda ya aikata muku abu mai kyau to ku gode masa fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi idan ba ku samu abin da za ku yi masa godiya ba to ku yi masa addu'a ku ce Allah ya saka masa da alheri idan kun yi haka to ku riga ku rufe kofan godiya duk da kasancewa mun san gudunmawar da ake bayarwa da taimakon da ake bayarwa ana yi ne saboda Allah kuma waɗanda suke yi don Allah a kullum abin da suke faɗa la nuri domin kun jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira yasa Allah yace fa waqahum Allah sharra zalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira ila akhir al-ayat saboda haka duk waɗanda suka taimaka da babba ko karami amma na ambaci wanda suka baya da manya-manyan ne akwai masu kanana kuma duk mun hada da su wa yata'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lakadid saboda haka muna godiya kwarai da gaske jazakumullahu khairan wa saddada Allahu qatakum wa umurakum sannan kuma muna so mu yi amfani da wannan dama domin mu yi addu'a ta musamman ga marigayi Alhaji Ahmad Tijjani Bello, wanda yake ɗan madamin itas ne yana ɗaya daga cikin esko namu na Jiboye a jihar Bauchi. Allah tabaraka wa ta'ala ya gafata masa, Allah ta'ala ya ji kayinsa Allah ya masa rahama, Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi murkalahu. وغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده sannan ya koyan uwa lallai jama'atu izalatul birya wai kamata sunna ta jihar Bauchi gaba daya tana muku godiya kuma tana muku addu'a ta fatan alheri. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali, Allah ya daidaita mana al'amuranmu gaba ɗaya. Allahumma amin na fi autanina wa asle a immatana wa wulata umurina, waje alkiya da tana fi man kafa kawata kaka ya azizu ya gafar. Allahumma yi zal Islam wal Musulmi wa azillar shirka wal mushrikin. ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اقض هوائجنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وتقبل دعاءنا وأمن خوفنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
Allah kare mu da alheri insha Allah Thank you.